الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن شهر رجب من أشهر الله الحرم سمي كذلك سمي كذلك لأنه شهر معظم في الجاهلية والإسلام إذ الرجب هو التعظيم والتبجيل والإجلال وقد نسب لقبيلة مضر فقيل رجب مضر لأنها كانت أكثر القبائل ترجي تر ترجيلا له تبجيلا له وتعظيما وقد أقر الإسلام هذا الإجلال للشعر على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في فضائل الأوقات لأبي بكر البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول عز وجل إن عدة الشؤور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال ابن عباس رضي الله عنه لا تظلموا أنفسكم في كل إن ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم قال البيحكي رحمه الله كان أهل الجاهلية يعظمون هذه الأشهر الحرم وخاصة شهر رجب فكانوا لا يقاتلون فيهن اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالإيمان أيها الإخوة الكرام إن لشهر رجب ميزة وأية ميزة فهو شهر إحكام الزرع والاعتناء به ليستوي سوقه ويقوى عوده وعن فضله يقول الشيخ أبو بكر الوراق البلخي رحمه الله تبارك وتعالى شهر رجب شهر للزرع وشعبان شهر شهر السقي للزرع ورمضان شهر حصاد الزرع وعنه رضي الله عنه أنه قال مثل شهر رجب مثل الريح ومثل شعبان مثل الغيم ومثل رمضان مثل القطر وقال الشيخ سري السقطي رحمه الله السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها وأنفاس العباد ثمراتها فشهر رجب أيام توريقها وشعبان أيام تفريعها ورمضان أيام قطفها والمؤمنون قطافها وقال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله في في لطائف المعارف مؤكدا خيرية هذا الشعر وبركته شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة وقال أيضا جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم في ما بقي من العمر عباد الله من أخص الأعمال الصالحة التي نستقبل بها ضيفنا العزيز أربع عبادات جلية أولا التوبة النصوح من كل الذنوب والآثام والأوبة إلى الله تعالى حق الأوبة والعزم الأكيد على بدء صفحة جديدة تأهبا لشهر رمضان الفضيل وتعرضا لنفحات الله تبارك وتعالى التي ضمنها أوقاته المباركة قال الله تبارك وتعالى مؤكدا شأن التوبة في كل آن وحين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثانيا ذكر الله تعالى ذكرا كثيرا والذكر مأمور به في محكم التبيان حيث قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقد أوصى به عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي في سننه والبيحقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى وإن من أفضل الذكر على الإطلاق تلاوة كتاب الله سبحانه بكرة وعشيا قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ثالثا الصدقة في وجوه الخير والإحسان حيث قال الله سبحانه وتعالى منوئا بشأن صدقة السر والعلانية إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم وثبت عند الشيخين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه وجاء عند أحمد في المسند وابن خزيمة في الصحيح عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس قال يزيد فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء ولو كعكعة ولو بصلا فتظلوا فتظللوا عباد الله بظل صدقاتكم تدفع عنكم مصارع السوء وتقيكم ميتة الجاهلية في العاجلة وترفع درجاتكم وتثقل موازينكم في الآجلة وأمنية المحتضر أن يؤخر قليلا لأجلها قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء حتى إذا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبر مؤونا ساتي tana bayani game da abin da ya shafi wannan wata mai albarka watan rajab ɗaya daga cikin watanni hudu da allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa waɗannan watanni ne masu alfarma darajarsu da girmansu ya kai ma Allah maɗaukakin sarki ya haramta yin yaƙi a cikinsu wadda yake nuna girmansu Allah da kansa subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai lissafin watanni a wajen Allah maɗaukakin sarki watanni na musulunci guda goma sha biyu ne a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wadda a ciki Allah yake cewa min ha arba'atun huru a cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu waɗanda suke da alfarma Allah ya ce fala tazlimu fi inna anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni hudu masu alfarma abdullahi ibn abbas yana fassara wannan aya ya ce allah yana nufin cewa kada ku zalunci kanku a cikin dukkan waɗannan watanni guda sha biyu sai ya keɓe waɗannan watanni guda hudu ya nuna darajarsu da alfarmansu ya fi sauran waɗancan watanni guda takwas wanda ya sanya laifi a cikinsu ya fi girma sama da saba ma Allah a cikin wani watanni da ba su ba haka aiki na ƙwarai da ladansa ya fi girma a wajen Allah maɗaukakin sarki sama da wasu watanni da ba su ba da haka waɗannan watanni guda hudu masu alfarma annabi alaihi salatu wassalam ya ce wadda guda uku suna jere shine zulqa'da zulhijja sai muharram sai wannan wata da muke ciki shine watan rajab babu ko shakka waɗannan watanni duka wanda ya saba ma Allah a cikinsu duka wanda ya aikata zunubi a cikinsu to ana rubuta masa laifi ba irin laifin da aka rubuta masa a watan da ya wuce a baya ba domin girmansu Allah maɗaukakin sarki kamar yadda yake girmama lada to babu ko shakka yana girmama zunubi ga wanda ya aikata a cikin waɗannan watanni masu alfarma al'imamul bai haƙi ya ce a'alul ja'iliya sun kasance suna girmama waɗannan watanni guda uku musamman wannan wata na rajab da muke cikinsa a yanzu allah muke roƙo ya sa mana albarka cikin wannan wata na rajab da watan sha'aban ya kai mu watan ramadana muna masu imani yan uwa musulmi kamar yadda malamai suke faɗa wannan wata na rajab shine watan da ake yin shuka watan sha'aban shine watan da ake baruwa watan ramadana watan da ake yin girbi wato magabatanmu sun kasance suna yin shiri ma watan ramadana tun a wannan wata wata rajab domin bahaushe yana cewa ba a fafe gora a ranar tafiya da yau mutane sukan yi shiga na da kama watan ramadana sukan shiga watan ramadana da ka kamar yadda muka sani wannan wata mai albarka wata ce da take da darusa da yawa da take karantar da mutane iyamun laili rana ɗaya in ka shige shi za ka sha wahala shine da an fara da mutum sai ka ga ya samu gazawa saboda bai horar da kansa ba kafin shigowar wata na ramadana azumi na watan ramadana wani da an shiga za ka ga ya ce wani abu yana fatawa ya manta ya saka wani abu a bakinsa saboda ya daɗe rabonsa da azumi zai yi wani abu wadda yana karya azumi bai sani ba saboda dama azumin bai saba yinsa ba ana ƙiyamun laili ana azumi a watan ramadana ana tauraron tafsiri na alkur'ani da sauran darussa na addinin musulunci wata ne na sadaka da taimakon marayu mun sani ayyukan da ke cikin wannan wata na ramadana suna nan da yawan gaske to ana fara yin shuka ne tun a wannan wata na rajab watan sha'bana in ya kama wata ne na baruwa wata ramadana wata na girbi ba yadda za a yi mutum bai yi shiri ma ramadana tun a wannan lokaci ba ya kuma iya samun dacewa sai dai rahama da afuwa na Allah subhanahu wa ta'ala wannan yasa ka je annabi alaihi salatu wassalam na cewa Allah maɗaukakin sarki ya turmusa ancin mutumin da ramadana ya shigo ba a gafarta masa ba su ne irin waɗannan mutane wanda sun shiga wata ramadana amma sun shige shi ne da ka annabi na ce rubba sa'imin laysa lahu min siyam illa al-ju wal atash akwai da daman masu azumi ba su da abin da suke samu na ladan azumi sai wahalan yunwa kawai da ishirwa su ne dai waɗannan da suke shigan wata ramadana da ka ba su shirya masa ba ba su sanya ake taron wata ramadana ba ya ake mu'amala da wata ramadana menene ya kamata musulmi ya yi tanadi kafin kamawan wannan wata da haka ibn rajab allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya ce wannan wata na rajab shine mabuɗi na dukkan watanni masu alkhairi da albarka daga wannan wata na rajab mun dinga karo kenan da watanni masu albarka bayan shi sai watan watan sha'aban bayan sha'abana sai watan ramadana bayan ramadana sai watan mene shawwal sai watan zulqada sai watan zulhijja wadda duka waɗannan sai watan muharram watanni ne wadda za mu ga cewa akwai ayyuka masu falala a cikinsu wadda allah yake so bayi su bauta masa da shi ibn rajab yake cewa yana da kyau ga wadda ya bakanta takaddunsa na ayyuka da zunubi ya kamata ya haskaka su a cikin wannan wata na rajab da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine mataki na farko da mutum zai shirya domin haɗuwa da wannan wata mai albarka shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine daga cikin abu hudu da muka ambata wadda za mu shirya mu yi tanadi domin fuskantar wannan wata na farko a taubatu nasu'u min kulli zunubi wal afa mutum ya tuba tuba wanda yake na gaskiya ya ayyuhan ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasu'an Allah yana so mu tuba amma tuba wanda yake tuba wanda yake na gaskiya shine dan da na sani da kuma barin laifi da kudurta cewa tsawon abin da ya saura maka na rayuwarka ba za ka sake aikata wannan aiki ba shi ake ce ma tuba wanda yake na gaskiya abu na biyu yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yawaita ambaton Allah Allah yana cewa ku wanda suka yi imani lallai ku ambaci Allah ambato wanda yake mai yawa kuma ku tsarkake Allah yawaita tasbihi safiya da marici wani sahabi ya zo ja annabi sallallahu alaihi wasallam yana nema annabi ya masa wasiya da wani abu guda da zai riki tsawon rayuwarsa ya ce to kada ka bar harshen ka ya bushe daga ambaton Allah a kullum ka kasance cikin ambaton Allah maɗaukakin sarki tasbi'i tahmidi takbiri ta'lili da sauran ayyuka waɗanda suka shafi harshe na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala mafi falalan ambaton Allah shine karanta littafin Allah shine karatun alkur'ani babu abin da za ka yi tanadinsa domin fuskantar watan ramadan kamar sabarwa kanka karanta alkur'ani wadda mun san yadda magabata suke karanta alkur'ani lura da cewa ramadana wata ne da allah maɗaukakin sarki saukar da alkur'ani abu na gaba da za mu tarbiyyantar da kanmu kafin shigo wannan wata shine sadaka ta kowaɗansu fuskoki na alkhairi da kyautatawa domin babu ko shakka allah maɗaukakin sarki a ayoyi da yawa cikin alkur'ani ya yaba ma waɗanda suke yin sadaka a ɓoye da wanda ma suke ba da sadaka a bayyane domin waɗanda ba sa yi su yi koyi da su da wannan ayyuka da suke na alkhairi kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum bakwai da allah zai sa su a inuwarsa a kiyama ranar da ba wata inuwa sai inuwan allah subhanahu wa ta'ala daga ciki annabi ya ambaci mutumin da ya sadaka lokacin da ya zo sadakan sai ya ɓoye hatta hannunsa na aguna bai san menene abin da hannunsa na dama ya bada ba wanda yana nuna tsananin yin abu domin Allah subhanahu wa ta'ala kuma hadisi ya zo cikin musnadul imami ahmad da ibn khuzaima hadisin uqbatu ibn amir yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa kowane dan adam za a yi masa inuwa ne da sadakansa waɗannan sadakoki da mutane suke yi durran litinin da ake nema a masallacinku ko alhamis ko durran juma'a su ne za a tara su a yi wa ɗan adam inuwa da shi a kiyama har a gama hisabi tsakanin mutane wani inuwarsa za ka duk bai wuce tafin hannu ba yanzu a ce dai filin kiyama za a matso da rana kusa da kan mutane wadda salmanul farisi yana cewa inda ma mutum zai ɗaga hannu haka zai iya taɓa rana yana gwada musiba ce da ba wanda ya san yadda za ta kasance sai allah to kullum ri'in kowane mutum za a saka shi na inuwa sadakarsa a kiyama har a gama isabi shekara dubu hamsin kowa inuwa sadakarsa zai tsaya ba za a yi maka inuwa da inuwar wani ba za a yi maka inuwa da sadakar da wani ya bada ba kullum ri'in fi zilli sadakatihi da aka yan uwa mu yi inuwa makanmu da inuwan wannan sadakoki domin ya tsare mana mummunan ƙarshe domin annabi alaihi salatu wassalam ya ce sana'i'ul ma'aruf ta ƙimaita tasu wato aikin alheri sadaka yana tsare mutum da mummunan ƙarshe wani hadisi ne na wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa hadisatu ibn nu'man yana cikin sahabbai shine sahabin da annabi yace zai karanta qur'ani a cikin aljanna Allah ya bashi tsawon rayuwa har ya makance saboda tsufa amma saboda wannan hadisi da ya rike yana cikin gida daga ɗakinsa an saka masa igiyan da yake kamawa har ya fitar da shi waje da ya ji Allah Allah yake ji a yi sallama ana neman taimako haka zai daddafa garu duk da shekaru da tsufa da makanta yana bin garu ‘ya'yan suna ce za mu kai ci a'a annabi yana cewa ba da mabukaci taimako da hannu yana tsare mutum da mummunan mutuwa wato mutum da ikon Allah ba zai karshe mai muni ba Allah muke roƙon sai mana afuwa Allah muke roƙon sai mana gafara عباد الله إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم على رسوله وحبيبه حيث قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله